إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'watul Irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na Bulugul Maram muna fatan abinda zamu faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta idan ba a manta ba Uh, muna a cikin babu zuhdi wal wara'i kahin mu ci gaba uh, akwai wata tambaya da aka turo wani dan uwa ne yace yar uwarsa ta saya tambaya mata akwai kanwata da take riko wadda ta ɗauko ta daga gida ne ta maido ta anan dan saboda a wajenta dan ta rika kula da ita to yanzu yarinyar ta kai munzalin balaga to ta sharabtu kuma da biyan maza yarinyar ta balaga amma kuma ga tsananin biyar maza to ta ce don tsoron kada ta jawo musu magana ma'ana don tsoron kada yarinyar ta ɗauki ciki tana shawarar ta kai ta ai mata allura ta hana ɗaukar ciki to shin har in ta yi haka ya halatta ko bai halatta ba wannan shine tambayar tata tabbas yana daga cikin abin da yake tada hankali a samu mace tana da tsananin sha'awa duk matar da ta siffanto da wannan siffar to akwai jarabtawa mai girma a tattare da ita ita kanta za ta wahala na kusa da ita za su wahala iyaye da sauransu to da farko wannan ba ita bace mahuta a ce ai mata allura ta hana ɗaukan ciki don saboda kada ta ɗauki ciki domin aka yi haka kamar an ƙara mazawo ruwa ne kamar ana sakiya ne kai na ƙaba ma'ana in ta san da an mata wannan allurar shi kenan sai ta yi ta abin da take go wannan shi ne kenan babu lasisi shi kama an ba ta lasisi ne ya za kuma lawa khairan kama an ba ta lasisin ta yi ta yi ne in a da maza biyu ne take nema to yi an mata allurar ina ji ko dubu ma sai ta bi tunda ta san ba za ta ɗauki ciki ba mahuta guda ce ita ce mahutar da Allah da manzo suka bada ita ce mi ita ce aure kawai a aurar da ita hausawa ke cewa auren wuri maganin zinar wuri an gane da kyau ko shi yasa musulunci ya kwadaitar da yin aure alkur'ani Allah madaukaki sai ke cewa wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ku aurar da samari maza da samari da 'yan mata daga cikinku da bayanku ku aurar da su to anan so da yawa idan aka ce zancen aure abu na farko da ake dibi har yana iya ɗaukar nauyinta har yana da kuɗi to sai Allah ya ce in ya kunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli in sun kasance talakawa to Allah zai wadatar da su daga falalarsa kinan kada talauci in dai har ka san kana da ba'a kana da sana'a ka in dai har ka san kana da tsanani na sha'awa ka yi auren in Allah ya so Allah zai azitar da kai wanzu Allah yake cewa salatatun haqqun ala Allah ya'unuhum mutane guda uku Allah ya dora ma kansa zai taimaka musu daga cikin su manzo Allah ya ce wannakihu alladhi yuridu al'afaf da mai aure wanda yayi auren ne dan ya kame kansa daga alfasha daga daga daga fadawa a cikin zina kenan dai babbar mahuta ita ce a aurar da wannan yarinyar ku samu ko da wani talaka ne ku samu wani saurayi ko da bai da komi ne kai ko da ma ku za ku ɗaukan nauyinsa ku aurar ku aurar mishi da wannan yarinyar wannan yana daga cikin abin da yasa zina ta yawaita don saboda iyaye yanzu sun bar taimaka ma yara wajen yin aure alhali a da iyaye suke aurar da wa suke aurar da ɗiyansu kuma wannan alhakin yara ne in kuna da dama kuna da hali uba in kana da hali dole ne ka aurar da diyanka sai in baka da hali ne kuma wannan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha shi yasa nake ba da shawara ta wani nau'in aure da ake yi a ƙasashen larabawa shi ake ce ma zawajul friend ma'anan yaro ne zai taso ɗan jami'a ko ɗan boko su haɗu da wata yarinya 'yan boko in an ga suna soyayya sun matse ma juna don tsoron su fada a cikin zana sai iyayen su taru su kulla musu aure sai kowace ta kowanne ya zamna gidansu yaron yana gidansu ita ma yarinya tana ina tana gidansu in sun kare karatu an samu aikin yaso sun samu hali na kama gida sai su kama gida su ta zama yanzu kun gani ko da sun haɗu sun aihu wannan ɗan zai zamanto ɗan shege ba zai zamanto ba dan da an kulla aure yana da kyau iyaye su taimaka ma ɗiyansu a wajen yin aure kun ga yarinya ta taso da jaraba ku samu wani saurayi wanda ku ga shi ba yana son aure ku aura mishi ku sauƙaƙa mishi ku ce kawo jika hamsin in ma ashirin ki gare ka kawo in ma baka da komi shi mun aura maka daga baya sai ka bada sadaki duka ana yin wannan to amma da aka tsananta al'amari na na aure sai auren ya wahala zina ta yi yawa Allah ya kare mu ya tsare mu na imanin mu ai uwa masu girma in ba ku manta ba a yau za mu tashi hadisi na dubu ɗai da ɗari hudu da tamanin da tara a cikin babe na zuhudu da tsantseni gudun duniya da kuma gudun zunubai mali ce wa an ibni umara radiyallahu anhu ma kala an karɓo daga ibnu umar allah ya da shi shi da ma'aifinsa ya ce aka da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mankibi manzon Allah ya kama kahaɗuna faƙala sai ce kun fi duniya ka kasance a duniya ka annaka garibun kaman kai baƙo ne a wa'abiru sabilin ko kuma ɗan tafarki ma'ana mai tahiya akan hanya ko wanda zai tsallake wata hanya wa kana ibn umar ya kulu ibn umar ya kasance yana cewa idan amsaita idan ka maraita fala tantaziru sabaha to kada ka jira sahiya ta yi wa idha asbahta idan kuma ka waye sahiya fala tantaziru almasaa kada ka jira marece wa khudh min sihhatika li saqamika ka kula ka yi amfani da lahiyarka kamin rishin lahiya ya zo maka wa min hayatika li mautika da kuma ka yi amfani da rayuwarka kahin mutuwa ta zo maka akhrajahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisin kun ga wannan hadisin duk wanda yake tuna shi ba zai damu da daudar duniya ba zai yi kokarin ibada manzo Allah ya ce ka kasance a duniya kaman bako bako wanda ya zo wata bukata ce ta kawo sa yana gamawa kuma zai komawa ko kuma kamar wanda zai tsallake hanya misali wannan ita ce hanya nan ina a duniya yanzu tahiyar da zan yi zuwa can ita ce lahira espaskin da ke da kwai dan lokacin da zan doka shine me shine rayuwar da nake yi an gane da kyau ko wannan shine kenan sannan ibn umar ya ƙara yake cewa ka yi amfani da lahiyarka lokacin da kake da lahiya kai ƙoƙari ka bi allah kamin rashin lahiya ya zo maka nawa ne suke ba su da lahiya suna cizon yatsar ina ma a ce su samu lahiya don su yi ibada kaza makahu yana cizon yatsa ina ma a ce ina da idanu don in zanganin alkur'ani da abin da ya kama da haka gurugu wanda baya da kawahu ina ma a ce ina da kawahu in yi agaji ina ma a ce ina da kawahu in zan zuwa wuri kaza da abin da ya kamata haka na ibada tabbas lahiya ba za ta taba dawwama ba lahiya ba ta dawwama shine wani ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa wa kullu wa kull wa kullu ibn unsan wa in talat salamatuhu yawman ala alati al-hudaba'i mahmulu yace duk wanda mace ta duka ta aiwa komi tsawon lahiyar da ya to wata ran sai an ɗauke sa baya da lahiya ma'ana lafiya ba ta dawwama bayan musulunci kuma ita ce ni'ima mafi girma da Allah zai maka hausawa ke cewa duk a komi in yi yawa yana gyasar mutum banda lahiya ko akwai wanda ya ce shi lahiya ta mishi yawa a zo a rage mishi an gane da kyau ko kenan ka yi amfani da lahiyar ka kamin rashin lahiya zo maka haka kuma ya ce ka yi amfani da mutuwarka ka yi amfani da rayuwarka kamin mutuwa ta zo maka an gane da kyau ko shine wani mai hikima yake cewa sabilu ka fi duniya sabilu musafirin wala budda min zadin li kulli musafiri rayuwarka a duniya kawo mai balaguro ne shi kuma dukkanin mai balaguro yana bukatan guzurin da zai ci a cikin wannan balaguron me guzurin shine abin da zaka yi na aikin alkhairi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa Allah kara mana tsoron sa mala yace wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala daga ibn umar allah ya da su shi da ma'aifinsa ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha bi qaumin duk wanda ya kamanceceniya da wasu mutane fa huwa minhum to shi yana daga cikin su akhrajahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi wa sahahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya inganta sa koyi da wasu mutum yakan kasance a cikinsu in ka yi koyi da mutanen kirki sai kasance a cikinsu in ka yi koyi da mutanen maza sai ka kasance a me a cikinsu daga cikin mafi girman abin da allah ya jarabce mu da shi musamman matasanmu ba wanda suke kokarin koyi in ba 'yan balo ba 'yan kwallo ba wanda suke kokarin koyi in ba me yake da suna mawaka ba ba wanda suke kokarin koyi in ba 'yan wasan kwaikwayo ba wannan shine kenan dan musulmi ka ji shi sunan da ya birge sa shine a kirasa da Messi sunan da ya birge sa shine a kirasa da da Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ku shi ka san me Cristiano Christian an ga akwai cikin sunan ma kana jin yanda yake amma kuma akwai wanda haka yake so a kira shi man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu kinan yana da kyau mu yi kokari mu yi koyi da mutanen kirki fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami karamatun in ba kasance kaman sahabbai ba to kai koyi da su wannan shine Allah ka ba mu ikon haka mala yace wa ibn abbas qala daga ibnu abbas ya ce kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wa sallama yawman wataran na kasance bayan ma'aikin Allah ma'ana akan dabba fa qala sai ce ya gulam ya kai yaro ihfazillaha ka kiyaye Allah yahfazuka zai kiyaye ka ma'anan ka kiyaye Allah shine ka kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ka ihfazillah ka kiyaye Allah tajiduhu tujahaka zaka same sa a gabanka wa idza sa'alta idan zaka roko fas'alillah to ka roki Allah wa idza sta'anta kuma idan zaka nemi agaji ko taimako fasta'in billah to ka nemi taimakon ga Allah rawahu tirmidhi tirmidhi rawaito sa wa qala hadisun hasanun sahihun hadisun ne mai kyau kuma ingantacce wannan hadisin yana koya mana abubuwa guda biyu abu na farko ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ma'ana ka kula da dokokin Allah to Allah zai rika biya maka bukata wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum fassarar wannan ayar kenan kada ku kasance kamar wanda suka manta Allah sai Allah ya mantar da su kawunan su in ka manta da Allah sai Allah shi ma ya manta da kai me ma'ana Allah ya manta da kai shine Allah ya liƙe maka zuciya ko kana so ka shiryu ma sai ka ki shiryuwa mafi girman abin da yake sa wannan shi kuma shine dawwama akan sabon Allah ka san abin da kake laihi ne ka tuba amma sai ka ki tuba ko kuma kai ta tuban mazuru to shi ke sa Allah ya hushi da mutum sai ya liƙe zuciyarsa yana so ya shiryu ma sai ya kasa shiryuwa na gaba shine idan zaka roko ka roki Allah ba ce baka ka roƙi wasu a ya kasance farkon wanda za ka fara roƙo in kana da bukata wane ne shi ne Allah ka sa akan ka duk wani abu da zai zo Allah ne ya turo wanda zai maka abin ya maka ina ji na sha baku labarin wani yaro iyayensa suka rasu sai ya koma masallaci da, zama yana kula da masallaci wataran yana kwance ga alama yana shin yunwa sai wani mai kuɗi ya biyo sai ce kai yaro baka da kowa ce ibani da kowa in ba Allah ba nan nake da zama ya ce masa to ina so in maida ka gidana ya ce a ina so na ma kaina alkawalin zan zauna a masallaci in yi masallaci hidima sai ya hudu ce ga dukkan alamuna kana jin yunwa sai hudu kuɗi ya basa ya ce to jazakumullahu khairan ya ce duk in ka yi bukata ka zo a wuri na zan biya maka bukatata an ga bukatar ka ya ce a'a wanda ya turo ka yanzu ka kawo mini in na yi bukatan shi zai kara turo ka ka kawo mini kenan ba zan je in roƙe ka ba an gaya da kyau ko wannan shine kenan to haka ya kamata ka sa a kanka wannan shine mala yace wa an sahal ibn sa'd daga sahal dan sa'ad qala yace jaa rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah fa qala sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah dullani ala amali ka nuna mini wani aiki idza amiltu bihi wanda in nayi sa ahabbani Allah Allah zai so ni wa ahabbani nasu kun mutane ma za su so ni faƙala sai ce izhad fi duniya ka nisanci duniya yuhibbaka Allahu Allah zai so ka ka nisanci duniya Allah zai so ka wazhad fi ma inda nasi sannan kuma ka nisanci abin da ke ga mutane ma'ana ka nisanci roƙon mutane yuhibbakan nasu mutane za su soka rawahu ibn majah ibn majah ya hutar da shi wa sanaduhu hasan kuma sanadinsa mai kyau ne wa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي للي ألا ينا صنباوى ميتكوا الغنية wanda yake mawadaci ya wadatu da abin da Allah ya basa baya zuwa roƙi mutane alkhafiya sannan kuma mai ɓoyewa a wajen ibada ma'ana mai ɓoye ibadarsa baya zuwa yana mutane ibada ma'ana mai nisan tarriya akhrajahu muslimun muslim ya hutar da shi ana fassara alkhafi kuma har yanzu da wanda baya yawan cakuduwa da mutane musamman mutane wanda suke wanda duniya bata duniya ce a gabansu wannan hadisin yana nuna muna ka'ida in kana so Allah ya so ka to ka nisanci mi ka nisanci duniya an gane da kyau ko ya kasance lahira ce a gabanka in kuma kana so mutane su so ka to ka nisanci abin da ke ga hannunsu an gane da kyau ko wannan ita ce ka'ida domin ko ma'aifinka ne in ka yawaita roƙon shi to zai kyamace ka mutum a ɗabi'arsa ya ƙi jinin bani ko da ko yana da abin da zai badawa akwai wanda shi ɗabi'arsa yana iya baka in baka roƙe sa ba amma in ka roƙe sa ma bai baka akwai wanda haka ɗabi'arsu take ɗabi'a ce ta ɗan adam in dai zaka ce ba ni to ran shi zai ɓaci illa man rahima rabbi sai wanda Allah ya ji kansa ko kuma sai wanda Allah ya taimaka masa ya karhin rayuwarsa shi ba har yanzu akwai wani labari na wani na ji wannan labari ne ga ɗaya daga cikin malaman bashir gana hafizahullahu ta'ala da jimawa wani mai kuɗi ne ya ce ma wani alaji wani mai kuɗi ne ya ce ma wani malami malam duk sahi in za ka tahiya masallaci ka rika zuwa zan zan baka wani abu an gane da kyau ko malam ya ce a'a dai ya ce a'a malam ni na ce ka rika zuwa ya ce yanzu tsaya ba matsala zan zo amma ba kuɗi nake so ka bani ba ina so duk in na zo ka shimki ka sa ka bani an gane da kyau ko aka yi kwana ɗai malam ya zo sai ya jimko kasa ya bashi malam ya zo wata ran ya zo sai ce ce mishi da Allah akwai ƙasa nan bakin ƙoha ya shimka ya tai har ya gaji ƙasa har da yake mi da yake bashi har ya gaji da me da bashi ita to ina ga kuɗi ne yake huddawa yana bashi an gane da kyau ko wannan shine kenan in dai kana so mutane su soka to ka nisanci abin da ke ga hannunsu za su soka wannan shine kenan na gaba wannan hadisin yana nuna muna yana daga cikin wanda Allah yake so shine mawadaci idan aka ce mawadaci shine wanda abin da ke ga hannunsa ya ishe sa mahala ya ce wa an abi huraira ta radiyallahu anhu kala daga abu huraira allah ya da shi ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i yana daga cikin kyawun musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'anihi ya bar abun da bai shahe sa ba rawahu at-tirmidhi wa qala hasanun yace hadisi ne mai kyau وعن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملع ابن آدم وعاء دان آدم بي تبتك وتسلكاب شرا دته شر من بطن كمان تكي أخرجه الترمذي ترمذي تدسي وحسنه كما يا كوتا تونا حديث حديث نفر كوينا نونا منا daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abun da bai shahe sa ba menene ake nufi da abin da bai shahe ka ba malamai suka ce abin da bai shahe ka ba shine dukkanin abin da in ka bar sa ba zai cutar da kai ba an gane da kyau ko wannan hadisin baya cin karo da hadisin da manzo Allah ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga ana wani laihi yayi kokari ya canza da hannunsa da bakinsa da karshe dai da zuciyarsa misali kaga kana tahi akan hanya sai kaga wasu mutane guda biyu suna hada kulli da kulli baka cewa ai hadan bai shahi ne baka tahiyarka me ake so kai ka raba wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma mutane biyu na hada a raba tsakanin su haka Allah ya ce wannan shine in babu kowa dole ne ka domin wannan wajibi ne in ana hada dole ne a samu wanda za su raba in aka rasa wanda za su raba wannan hadan to duk musul duk wanda suke kallon wannan hadan sun shiga a cikin laifi to kada ka ce baya kallon ka domin umarni ne daga Allah an gane da kyau ko jayyid abinda ake nuhi shine abinda baya kallon ka shine misali ka isko mutane biyu suna hirar siyasa an gane da kyau ko wanga yace han Muhammadu yayi kaza wanga yace Muhammadu Isu yayi kaza shikenan sai ka shiga yana kallon ka da Allah baya kallon ka shine tarkuhu ma la ya'ni an gane da kyau ko ko ka isko me yake da suna yaro da mai gidansa suna wani aiki wanda kuma ba su buƙaci ka kama musu ba ka zo ka ce za ka kama kamar yadda wani mawaƙi ke cewa aikin banza uku ne ko turin mota ba naka ba shiga magana ba taka ba an gane da kyau ko kuma na uku ina inda magaran na uku mine ne ce a to shiga magana ba taka ba kun ga wannan ya fassara wannan hadisin turin mota ba naka ba sai mu ce a wanga kuma turin mota shi wannan taimakawa ne ko kuma Allah ya umarce mu da taimakawa ko wannan shine kenan a takaice dai mutum ya bar abin da bai shahe sa ba laraba suna wata magana suke cewa man tadakhala fi ma la ya'ni sami'a ma la yurdi kun gane maganar man tadakhala fi ma la ya'nihi sami'a ma la yurdihi duk wanda ya shiga a cikin abin da bai shahe sa ba to zai ji abin da bai so an gane da kyau ko suna hira ka kada musu baki sai wasaka zaka ji daɗin maganar kai ka shawo makanka na biyu shine manzo Allah ya ce mutum bai taba cika salka ba mafi muni mafi sharri kaman ciki wannan hadisin akwai hikima sosai a cikinsa domin lokacin da ciki ya cika ragwanci zai zo sha'awa za ta zo an gane da kyau ko bayan wannan akwai wani kauli na likitoci suke cewa suke cewa al-ma'idatu baitud da'i al-ma'idatu baitud da'i ma'ana tumbi shine gidan cuta mafi yawancin cuta daga ina take samu asali daga abin da ake ci in an ci ina yake shiga a cikin tumbi yake shiga haka kuma wani likita yake cewa da ya shi wannan hadisin yake cewa da a ce mutane sun yi aiki da wannan hadisin ya ce lasalimu min kathirin min al'askam da sun kubuta daga yawa daga cikin ciwowaki ya ce sannan kuma da farmasi farmasi sun liƙe da da yawa daga cikin farmasi sun liƙe me yake nuhi da wannan ba ciwo ke sa a sai magani ba to yanzu babu ciwon kenan babu cinikin magani shine abin da yake nuhi a takaice dai yana daga cikin me yake da suna kuskure mutum ya rika cika cikinsa shi yasa manzo Allah yace bi hasbi ibn adama luqaymatin yuqimna biha sulbahu ya ishi mutum ɗan lomomi da zai tayar da bayansa kenan yawan ƙoshi shi ke jawo ragwanci kuma ragwanci musamman a wajen ibada mala ya ce wa an anasi radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adama khatta'un dukkanin 'yan adam masu kuskure ne wa khairul khatta'ina at-tawwabuna amma mafi alkhairin masu kuskure su ne wanda suke tuba in sun san sun yi kuskure akhrajahu tirmidhi wa ibn majah wa sanaduhu qawiyyun sanadin sa mai karfi ne wa an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya dada shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam as-samtu hukmun an gane da kyau ko shi yin shiru hikima ne shine as-samtu hukmun shi yin shiru hikima ce wa qalilun fa'iluhu sai dai kaɗan ne suke yin aiki da wannan akhrajahu al-baihaqi fi sha'a fi shu'abi imam al-baihaqi watar da shi a cikin shu'ab bi sanadin da'ifin da sanadi mai rauni wa sahaha sai dai hadisin ya inganta annahu mawqufun akan cewa mawqufi ne ba magana bace ta manzon Allah min qawli luqman al-hakim magana ce ta luqman al-hakim an gane da kyau ko hadisi na farko yana nuna muna dukkanin 'yan adam masu menene ne masu kuskure ne an gane da kyau ko dukkan yan adam masu kuskure ne me hikimar ka san yan adam masu kuskure ne dan in wani ya maka kuskure sai ka masa me sai ka masa afuwa an gane da kyau ko wani mai hikima yake cewa man zalladhi ma sa'a qattun wa man lahu alhusna faqat man zalladhi ma sa'a qattun wa man lahu alhusna faqat wane ne bai taba yin kuskure ba kuma wane ne shi duk abin da yake daidai ne akwai shi da Allah babu shi an gane da ke ko babu shi kowa na kuskure idan ka san kowa na kuskure zai sa ka yi afuwa ga mutane amma in ka ɗauki mutane mala'iku ne to kullum ba za ka zama da su lahiya ba an gane da kyau ko wani yake cewa fa'ish wahidan ausil akhaka fa innahu muqarifun dhanbun marratan wa mujanibu ka rayu kai kadai in baka son a maka laihi in waka ce zaka zaka rayuwa da mutane to tabbas wataran sai sun maka laihi wataran sun maka me sun maka daidai shi yasa yace fa'ish wahidan in kana so ka rayu kai kadai in ho baka so kowa ya maka laihi to ke bance akwai wanda iya rayuwa shi kadai al-insanu ka'inun ijtima'i wa ma summiya al-insanu insanan illa li unsihi ba don kuma yasa ake ce mutum al-insan ba dan saboda mutum ne mai kewa ma'ana baya iya rayuwa shi kadai an gane da kyau ko to kenan wannan shine in kana jin wannan hadisin zai sa kama matarka uzuri zai sa kama abokinka uzuri zai sa kama wanda kake mu'amala da su uzuri in sun yi kuskure domin ka san su masu kuskure ne hadisi na gaba yana nuna muna yana daga cikin hikima karanta magana yawan yin shiru yana daga cikin hikima wannan shine kenan malamai suke cewa man kathura kalamuhu kathura sakatuhu duk wanda ya yawaita yawan magana to kuskurensa zai yawaita Allah ka ba mu ikon kame bakunan mu ina ma a ce wannan lokacin mu yi aiki da wannan hadisin na wannan lokacin na fitunoni male ce babun rahabi min masawi akhlaqi babin bayani akan ar-rahab ay at-tarhib tsoratarwa min masawi akhlaqi game da mummunan ɗabi'u tsoratarwa game da game da mummunan ɗabi'u male ce an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu huraira allah ya da shi ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyakun wal hasada ka shaidinku da hasada fa innal hasada domin ita hasada ya kulul hasanati tana cin ladar mutum kama ta kulun narul hatabi kamar yadda wuta take cin itace busashi akhrajahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi walibni majah akwai riwaya ta ibnu majah min hadithi anas nahwuhu a hadisin anas makamancinsa wa anhu har yanzu daga resa ad-damir ya'ud ila abi huraira har yanzu daga abu huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laysa ash-shadidu bis-sur'ati ba shi bane mai karhi mai saurin kada mutane innama ash-shadidu ay mai karhi alladhi yamliku nafsahu shine wanda yake mallakar kansa inda al-ghadabi a yayin da ya hushi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisi yana namuna ina so a samu wanda zai rubuta muna in muka kare wannan babin za ku zano muna mummunan ɗabi'un da aka zano a cikin wannan babin wa zai rika rubuta muna aha wa zai rika rubutawa to bismillah na farko hadisi yayi bayani akan hasada kina hasada tana daga cikin me mummunan ɗabi'u tun da an ce mi tsoratarwa game da mi mummunan ɗabi'u kenan duk abin da kaga an kawo na ana nuhin yana daga cikin mi mummunan ɗabi'u hasada a wannan hadisin hadisi ne wanda yake bai inganta ba an gane da kyau ko amma malumai suke ce yana da shawahid ma'ana akwai hadisan da suke kusan iya nuna ma'anansa hasada tana cin ayyukan mutum kamar yadda karma kamar yadda wuta take cin mi take cin karmami me ake nuhi da wannan lokacin da mutum yake hasada ƙoƙarin kullum yake cutar da wa wanda yake hasada in ma ya cutar da shi ta bakinsa ta gigara shi ko aibanta shi ko ya cutar da shi ta hannunsa shi kuma in kana gigaran mutum kaman kana mi kana kwasa ladarka ne kana mi kana zuba masa shi ne ma'ana hasada tana cin ayyukan mutum hasada mugun ciwo ne shi yasa za ku ga a cikin suratul falak daga cikin abubuwa guda biyar da kake neman tsari akan su ko hudu akwai mi hasada wa min sharri hasidin idha hasada da sharri mai hasada a yayin da ya hasada dan idan mutum ya hasada komi yana iya yi ba abun da ba zai iya yi ba wannan shine kenan me kuma hasada hasada mafi girma shine tamanni zawalun ni'ma shine kai gurin wata ni'ima da Allah ya ma wani mutum ta kauce imma ta zo maka ko kuma dai kowa ya rasa wannan shine dan bakin ciki ma an gane da kyau ko shi wannan kowa ya rasa shi kuma wannan a'a wancan ya rasa amma shi ya samu shi kuma na uku a'a kowa ya zama da tashi amma dai ni in samu irin tashi an gane da kyau ko wannan shine kenan hasada rena Allah ne wani baiti wanda na sha karanta muku shi akwai daɗi gare shi yake cewa aya hasidan li ala ni'mati atadri ala man asa'ta al'adab asa'ta ala Allah fi hukmihi li'annaka lam tarda lima wahab fa akhzaka rabbi bi an zadani wa shadda alayka wujuha talab yace ya kai mini hasada ka san wa kake ma wa kake rainawa yace Allah ne kake rainawa domin kamar baka yadda da abun da ya bani bane domin kamar ka ce Allah bai dace ka ba wani abun nan da ka bashi ba shine fa ma'anan hasada an gane da kyau ko sai da karshe yake cewa kana mini hasada kullun ni kuma sai Allah ƙara mini yake yi dama shi ciwon hasada ciwo ne wanda malamai suka ce wanda yake fara cutuwa da shi shine mai shi in kana da hasada kai ne zaka fara cutuwa kamin wanda kake ma hasada ya cutu domin duk lokacin da ka ganshi a cikin ni'imar zaka ji me zaka ji haushi shi yasa ake malamai suke zano sa daga cikin amradul qulub cututtukan zuciya akwai wata muhadara da muka yi a tawa amradul qulub cututtukan zuciya yana daga cikin abin da muka kawo kuma mun ba da misali masu yawa akai kai a takaice dai hasara daga cikin munan ɗabi'u ne na gaba shine mallakan zuciya daga cikin mummunan ɗabi'u shine hushi hushi za a sawa alghadab asalin wannan hadisin in ma ba shi bane to kusan ibaran su guda ne wasu mutane guda biyu ne manzo Allah ya biyo suna kokowa sai ana tayabo ana tayabon shi sai manzo Allah ya ce la ya sai aka ce a ai wane ne ma sara'a ahadun illa sara'ahu babu wanda zai kokowa da shi face ya kada shi sai manzo Allah ya ce a laisa shadidu bis sura'a ai ba shi bane mai karhi mai saurin kada mutane mai karhi shine wanda yake mallakar zuciyarsa an gane da kyau ko karhi kala biyu ne akwai alquwwal hissiyya akwai alquwwal ma'nawiyya karhi na zahiri da karhi na ma'ana karhi na zahiri shine dai kaga kaga mutun kato ko hausa ke cewa alamar kiba tana ga mai ƙarhi ko alamar ƙarhi tana ga mai kiba to shi ne wannan ƙarhi na zahiri ko mai ɗokan mai yake da suna ƙaruwa mai ɗoka yana kadawa ko an ce maka isaka isaka da an ce maka shi aika san mai ƙarhi ne da har maganin ƙarhi aka yi isaka isaka to shi ne alkuwa alhissiya ana ganinta da ka gan shi ka san ya fi ƙarhinka alkuwal ma'anawiya shi ne ba a ganinta an gane da kyau ko daga cikinsu shine mutum ya kasance mai haƙuri mai mallakar rayuwarsa shine ƙarhi ka kasance ka mallaki zuciyarka malamai suka ce abin da ya samu za Allah ya ce wanda ya mallaki zuciyarsa ya fi kowa ƙarhi don in mutum ya mallaki zuciyarsa lokacin da ya hushi to ya kada abubuwa guda uku na farko ya kada zuciyarsa da take umurtarsa da yawan wannan abu na biyu ya kada shaidan domin abun da hushin yake umurtarka daga wa yake daga shaidan kenan ya kada shaidan na uku sannan kuma ya kada wanda suke faɗa tare da shi wanda ya fusatar da shi kin an gane da kyau ko amma shi kuma mai ƙarfi wanda kai faɗa da shi shi kadai ne kai ƙarfi amma shi kuma wanda yake da haƙuri ya yi ƙarfin wannan abubuwan guda uku masu hikima suke cewa man malaka nafsahu ala amrahu ala amruhu man malaka nafsahu ala amruhu duk wanda ya mallaki zuciyarsa to al'amarinsa zai ɗaukaka sai suka ce waman malakatuhu nafsuhu nafsuhu dalla kadaruhu ko zalla kadaruhu duk wanda shi kuma zuciyarsa ita ke mallakarsa to wannan darajarsa za ta zube ma'ana in ya kasance kai zuciyarka ce ke mallakarka to darajarka za ta zube a duniya da lahira ma fa'innan nafsa amaratun biso domin ita zuciya a kodiyoshi mafi yawancin abin da ta hirin jayawa a kai shine abin da yake na lahi abin da yake na sabo allah ya ba mu ikon mallakar zuciyanmu in allah ya ya raba ka da tsananin hushi to ka huta za ka rayu da kowa lahiya mala ya ce wa ibn umar radiyallahu anhu ma kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامه shi zalunci duhu ne a ranar alkiyama wa an jabiri radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ittaqu zulma ku ji tsoron zalunci fa inna zulma domin shi zalunci zulumatun yawmal qiyama duhu ne a ranar alqiyama wattaqu shuhha kuma ku ji tsoron rowa fa innahu ahlaka man kana qablakum kada mu ce rowa mu ce matsolanci domin akwai bambanci tsakanin rowa da matsolanci to ku ji tsoron matsolanci fa innahu ahlaka man kana qablakum domin shine ya halakar da wanda suka gabace ku akhrajahu muslimun muslim ya hutar da shi wannan hadisin yana nuna mana abubuwa guda uku suna daga cikin mummunan ɗabi'u na farko shine mi az-zulmu zalunci na biyu shine mi ash-shuhhu an gane ko shine muke da suna rowa ko kuma matsolanci matsolanci shine shi yana so amma bai iya badawa an gane da kyau ko yana kwaɗayi amma bai badawa shi kuma mai ruwa mai yake da suna takan iwa bai damu da ka bashi ba amma shi ba zai mi ba ba zai baka ba rike naka in rike nawa ba ruwa bane in ji hausa ko ci naka in ci nawa ba ruwa bane to shi haka yake to ruwa ce wannan ita ce ruwar ci naka in ci nawa ba zan baka nawa ba a ruwa ce matsolanci shine ba ni naka ba zan baka nawa ba an gane ko shi hausa ke cewa matsolanci Allah ya ce wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda Allah ya tseratar da shi daga matsolanci daga tsananin rowa to ya rabauta domin kana da rowa dukiyar ba za ta amfane ka ba kuma ba za ta amfanewa ba wasu shine matsalar matsalar matsolanci wannan shine kenan zalunci da rowa لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم babbar matsalar zalunci shine in ka zalunci mutum ya maka addu'a za ta mi za ta bi ka na mat'uyunuka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanami kai zalunci kai kana kwana lahiya lau shi kuma wancan yana ce yana maka addu'a manzo Allah yake cewa babu wanda za a zalunta face ya kasance addu'ar da yi Allah ba zai sa mata shakamaki ba ma'ana Allah zai karɓe ta kai tsaye imma ka gan shi tun a nan duniya ko kuma Allah ya masa istidraji turkar ragon ya kyale sai zuwa alkiyama akwai wani ɗaya daga cikin shugabanni da mutane suke da da yawa daga cikin mutane akwai wanda ma suke faɗin magana ta kahurci dalilinsa wani babban ɗan siyasa ya yi shugabancin wannan ƙasar ba a jima ba sai shekaran jiya ranar mardi na je revision kin mota wasu mutane guda biyu suna hira wasu zabar ma ne suna hira gudan kalmar da ya faɗi kalma ce wadda in dai har ya cika sharuɗa to kalma ce ta ridda an gane da kyau ko wannan shi ne kenan domin tugumar allah ne yake yi ka ji allah wai me yake da suna wanga mutumin duk zaluncin da yake amma allah ya kyale shi amma wancan gashi shi ya mutu alhali kuma shi ba azzalumi bane an gane da kyau ko gashi nan ma ya mafi kowa jin daɗi a cikin garin kuma azzalumi ne kun shi abin da yake faɗi tuguma ce ga Allah kenan ka nuna cewa Allah bai iya ba ko ga yanda Allah yayi ga yanda ya kamata Allah yayi wannan kuskure ne Allah yake cewa umli lahum inna kaidi matin ma'ana Allah yakan iya kyale mutum ya ta zaluncinsa inna Allah la yumli lizzalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu an gane da kyau ko Allah yake cewa walaula an yakuna nasa ummatan wahida laja'alna laja'alna menene liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqfan min fidda ba da mutane gaba ɗaya su kasance kahurai ba to da duk wanda ya kahurce za mu yi masa gida na zinariya da azurfa ma'ana da duk wanda ya kawurce za mu jiyar da shi daɗi don ya ƙara mantawa sai ya je mu tamke sa ba sa kun gane hikimar ba wallahi in ka gane wannan ayar to dukkanin abin da kake gani na ƙiliƙalin duniya na turawa da yahudawa ba zai ɗauke maka hankali ba a wannan ayar allah yake cewa ba dan duk mutanen duniya su kasance kahure ba gaba ɗayansu to da duk wanda ya kahurce mun ba shi jin daɗi na duniya kenan abin da ya sa wanda ba wanda ya kahurce muke bashin daɗin duniya ba don gudun kada kowa ya mi ya kahurce don saboda ya samu daɗin na duniya wannan shine kenan la ya gurran naka takallubul ladina kafaru fil biladi wannan shine kenan Allah ya ba mu ikon kiyayewa takaice dai Allah hakimun ne alaysa Allahu bi ahkamil hakimin shin Allah ba shi bane mai hikiman masu hikima me ma'anan mai hikima me ma'anan alhikima huwa wad'u al-umuri fi mawdi'iha shine dora abu a inda ya dace kenan Allah duk abin da kaga yayi ya dace a yi shi haka ya dace a yi wannan shine kenan Allah ka ba mu ikon tsarkake zukatanmu daga abin da muke gani na hikimomi na Allah maɗaukakin sarki. Mali ce wa an Mahmud ibn Labidi radiyallahu anhu kala, kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, Inna aka wafu ma a kafu alaikum, lallai mafi girman abin da na hiji muku tsoro a shirkul asgar ita ce ƙaramar shirka, kamar ka ce me sai ce arriya'u ita ce riya, akhrajahu Ahmadu Ahmad ya hutar da shi bi sanadin Hassanin da sanadi wanda yake mai kyau. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث ألا من مناهكي قدا أكني إذا حدث إذن يزنتي كذب سي كريا وإذا وعد كما إني القولي أخلف سي سابة وإذا أتمنى إذن كما أكباش أمانة خان سي يودرعيها إنتي متفق عليه بخاري دا مسلم سكرويتوسا ولهما هينزو أكوي غريسو من حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو واذا خاصم فجر كما idan yayi hada idan yayi husuma sai ya fajirci ma'ana in yayi hada sai ya kirabuwa ya wuce gona da iri a wajen hada wannan hadisin yana nuna mana hadisan guda biyu suna nuna daga cikin mummunan ɗabi'u akwai na farko shine arriya'u an gane da kyau ko na biyu shine annifaq riya ku ji a wannan hadisin manzo Allah ya ce ita na hiji muku tsoro hiya da komai a wani ma hadisin ya hoto isko suna hirar suna hirar dajjal fitinar da dajjal zai yi a duniya da cewa kowanne annabi ma yazo sai ya roki Allah ya tsare sa daga fitinar dajjal manzo Allah da ya hito sai isko sai yake cewa ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min almasih dajjal kuna so in baku labarin abinda na hiji muku tsoro hiya da ma dajjal suka ce iya manzo Allah sai manzo Allah ya ce musu ashirkul khafi ita ce boyayyar shirka ma'ana ita ce riya riya Allah ka tsare mu daga riya ita sharrin ta shine komi tsarkin zuciyarka wataran sai ka fada a ciki komi tsarkin zuciyarka kuma riya kala uku ce na farko shine mutum tun asalin aikin yayi niyyar riya yake yi ma'ana shi zai bada sadaka ne asali dan saboda me dan a san shi mai ne dan ya birge misali kenan to shi wannan kata'an lalataccen aiki ne kuma shirka ce na biyu shine mutum ya yi da niyan dan Allah zai yi an gane da kyau ko amma yana cikin aikin sai ya ga mutane sun zo sai ya gyara abin dan saboda ya me ya birge su an gane da kyau ko wannan shine kenan kana sallah kotan kurciya sai ka ji a akwai wani ko to shi kenan sai dan fara gyara sallah an gare da kyau ko to shi ne wannan to shi kuma wannan in dai har ka kare da riyan har ka kare da niyan ka birge wasu to ita ma ibadan ta yi ta lalace ta uku shi ne wanda ka yi niyan dan Allah za ka yi ka fara yi kana cikin yi sai riya ta shigo ka kamin ka kare aikin sai kai kokari kai istighfari ka bar riyan to shi kenan afallahu amma salaf ibadar ka ta karɓu an gane da kyau ko nau'i uku na riya biyu gaba ɗayansu allah baya son su ta ukun ita kuma ana mi domin innamal a'malu bi khawatimiha a ƙarshe allah yake kallo ka fara dan allah ka ida da riya aikin banza an gane da kyau ko ka fara dan Allah riya ta shigo sai ka gyara ƙarshen Allah yake kallo shikenan sai Allah ya karba to ta farkon ita ba yanda za ta gyaruwa tun farko danwa dan mutane ba dan Allah kai ba to shi wannan bai karbuwa domin asali ma bai ɗauki sunan mi ba ibada shi yasa shi bai ma karbuwa misali ka yi sadaka lokacin da zaka bada sadakan kai kawai dan ka birge ne kuma har ka sa sadakan haka ne sai da baya ka ce kai kai yanzu dai dan Allah na yi a shikenan wannan shi ake ce ma ihu bayan hari ko wannan shi ne kenan bayan kayi sadakan dan riya kuma ka komo ka ce a yanzu na gyara dan Allah ne a'a inda tun baka ida bayarwan bane a wannan lokacin Allah zai karba domin baka ida ba na ƙarshe shine munahuci munahuci la ilaha illallah kala biyu ne akwai annifaqul amali akwai annifaqul i'tiqadi shi ma a cikin muhadarar da muka yi ta amradul qulub mun ka wannan bayanin munahuci na farko shine wanda yake hudda mutum daga musulunci shine izharul kufri wa ibtanul islam eh izharul islam wa ibtanul kufr shine ka bayyana musulunci sai ka boye mi ka boye kahurci irin wannan nace muku da yawa daga cikin 'yan siyasa mu haka suke an gane da kyau ko wannan shine kenan an guluce da kan kaza in ka tsinkaye kan sai ka ce kaza ce amma da ka ga gaba ɗaya sai ka gani da mice ce ashe an guluce na biyu shine munahuci na aiki shi kuma wannan munahucin ina tsammanin ku duka kuna yin shi ko ko akwai wanda bayan shi munahuci na aiki annifaqul amali akwai wanda bayan shi to bari in fassara in yaso sai kowa ya san yana yi ko ba yi munahuci na aiki shine ragwanci wajen ibada an gane da kyau ko an gane da kyau shine munahuci na aiki ko kuma in kana cikin mutane sai ka nuna kai mutunan kirki ne amma in kana kai kadai shikenan wannan san limit komi zaka iya kai zaka iya kalli komi cikin salula an gane da kyau ko wannan shine kenan babban misali na wannan munahucin Uh, shi ne na ba da misalin don saboda tarihin yana da yana da tasiri sosai wasu mata da miji ne suka yi alkawalin daren sallah za su gayyato limamin masallacinsu su ci abinci tare da shi yanzu da suka gayyato limamin ya ci abinci tare da su suka yi mishi barka da sallah barka da ganin wata an gane da kyau ko? an yi daidai mijin ya aje ma matar kuɗi ya aje ma matar kuɗi na sayayya ta tuwon sallah na gobe akan teburin da za su ci abinci ya aje mata kuɗi akan teburin yanzu da malamin ya zo aka ci abinci an ƙara cin abinci malamin ya tafi suka sallame mijin ya raki malamin malamin ya huta ya rake sa bayan mijin ya dawo yana dawowa sai matar ta ce masa ina kudin da za a yi sayayya sai ce a ai na aza miki so akan tabul ta ce ina ga lokacin da ka aza su amma to ai yanzu ban gansu ba na aza ko ka ɗauke su ya ce a'a ni ban ɗauke su ba suka fara bincike suka diba ko ina babu wannan kayan sai suka fara shakka anya ko ba wannan malamin bane ya ɗauki wannan kuɗin dan me yasa domin daga su babu wanda shigo gidan in ba malamin ba yanzu kawai suka ɗoka akan malamin ne ya ɗauki kuɗin an gane da kyau ko har matar ta ce a'a mai gida kaga baka da kuɗi salar kinka ne daga kaɗo ko kuma ya kamata ka je ka shaƙo sai biya mu kuɗin mu ya ce a'a yanzu dai ki kyale shi ai yanzu sai dai a ce dan ba ƙare ko ai ba za mu ƙara gayyato sa ba da ƙarshe dai mai gidan ya ce a shi ya kyale shi yanzu sai wani ramadan ya kewayo a farkon ramadan kin farkon shan ruwa suka ce to za mu shirya abincin buɗe baki mu gayyato wani ya buɗe baki tare da mu sai shawara da matarsa wa ya kamata mu gayyato an gane da kyau ko sai matar ta ce ko a gayyato wannan mutum mutum na masa asiri ya ce ke da har yanzu biki huce haushin wannan malamin ba ta ce eh kai dai gayyato sa ni na san abin da za mu yi masa ya ce yanzu dai za mu gayyato sa amma kada ki kawo da zancen abin da nake so mu yahe kin ga farkon ramadan ne ana so kuma a shiga farkon ramadan da mi da wankakar zuciya ba a shan haushin kowa don haka ki gayyato sa mu ci abinci ko mi ya wuce zan gaito sa mu ci abinci ko ya wuce ya gaito malamin malamin da ya zo bayan sun kare cin abincin sai kawai ya shi dai kuma ya tuna masa da wannan abin sai ya ɗauko masa hira ya ce malam bara da muka gaito ka wajen cin abinci mun aje kuɗi saman tabul amma hitar ka kenan sai muka kuɗin suka yi muna ɓatan da muka rasa inda suke an gaye da kyau ko suna faɗin wannan sai malamin ya hushe da kuka yana hushewa da kuka sai magina ce a'a malam kakka yi kuka ai ni dama na yahe maka kaza da kaza yace a'a ni ba wannan nake ma kuka ba yace doko qur'ani wanda na iskoran nan a wajen cin abinci ce a dama qur'ani guda ke a gare mu a gida bari in dauko shi sai ɗauko ƙur'anin da ƙorashi sai ya kakkaɓe ya ce buɗe ƙur'anin yana buɗe ƙur'anin sai ya ga kuɗin a cin ƙur'anin ya ce kasan don me yasa na yi wannan na yi wannan ne don in sharafta ku in gani wai shin da ramadan ya wuce za ku ba ƙur'anin baya ko kuma za ku ci gaba da karatunsa don in tabbas za ku ci gaba da karatu za ku game za ku ga kuɗin ya ce kenan wannan ya nuna shekarar ku guda bu ku buɗe alƙur'ani kuka mi ba kuka karanta wannan shine annifaqu al'amali munahuci na me munahuci na aiki kana nan kana ce ma wani munahuki ashe kai munahukin qur'ani ne an gane da kyau ko wannan shine annifaqu al'amali mala yace wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan kisar kuma naji ta ne da ɗaya daga cikin malaman saudiya ta faru ne a saudiya ɗaya daga cikin malumai gaba da wannan labarin yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufrun kuma yaƙarsa ko hada da shi kahurci ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa kahurci ne ana nuhin aiki ne na kahurai domin ba mai yaƙar musulmi in bawa ba in ba kahiri ba ana nuhin duk wanda ya yaƙi musulmi ba ya zamanto kahuri a'a وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن كشيد كد زتو فإن الظن أكذب الحديث domin shi zato shi ne mafi ƙaryar zance wannan hadisan suna nuna muna abubuwa guda uku yana daga cikin mummunan ɗabi'u na farko shi ne zagi mazu Allah ya ce fasikanci ne me ake ce ma alfisku huwal khuruju an ta'a shi ne alfisk fasikanci shine hita daga biyayya ma'ana zagin musulmi laihi ne kauce ma biyayyar Allah ce da ya hana a zagin musulmi shine ma'ana zagin musulmi fasikanci ne kenan asabbu min masawi'il akhlaq na biyu shine me yake da suna qitalul muslim hada da musulmi ko yaƙarsa yana daga cikin mummunan ɗabi'u ya kasance kai abokin hadan ka shine musulmi mummunan ɗabi'a ce wannan na gaba zato an gane da kyau ko zato malamai suna kasa zato zuwa gida uku an gane da kyau ku in an yi tafsili ma har zuwa gida biyar suke kasasa amma in an takaita za a yi cewa zato kala biyu ne akwai azzannul mahmud akwai azzannu almazmum zato wanda ya halatta da zato wanda bai halatta ba zaton da bai halatta ba shine kai ma mutunan kirki mummunan zato ko kuma ka yi ma Allah mummunan zato shi ne mafi munin zato an gane da kyau ko shi ne ka yi ma Allah mummunan zato me ma'anan ka yi ma Allah Allah ya jarabce ka da wani abu sai ka ce kai ni Allah baya so na an gane da kyau ko kai Allah Allah wai mini maka da kai subhanallah kawun mai ma me yake da suna kawun mai ma warin sa fada shine mummunan zato na biyu shine zato wanda ya dace wanda ya halatta shine ihsanu zannu bin nas kyautata zato ga mutanen kirki daga ci kuma kyautata zato ga Allah madaukakin sarki wannan shine kenan malumai suke cewa ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi suka ce mafi yawan mummunan zato yana hutowa ne daga mai mummunar zuciya da kaga mutum ya yawaita mummunan zato to shi ma mummunan mutum ne ɓarawo tsammaninsa kowa wane ne maha'inci mayaudari tsammaninsa kowa wane ne maha'inci ne an gane da kyau ko wannan shi ne kira na taɓa ba da misali da wasu makwabtanmu shi bai yarda ba ɗan garinsu ajiya ba amma ya yarda ya ba ɗan nijar ajiya an gane da kyau ko in wata ƙasa ce da muka yi karatu tare da su in an yi masa aike kun ba shi kadai bane mafi yawanci haka suke za a masa aike yana iya ba dan Nijar ajiya amma ba zai iya ba dan kasar su ajiya ba an gane da dan kar ta san kar ne ko an gane da ko kura ta san gidan mai babbar sanda wannan shine kenan yace wa an ma'aqil ibn yasarin radiyallahu anhu qala an karbo daga ma'aqil dan yasar Allah ya da shi ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزا الله yana cewa ما من عبد يسترعيه الله رعية babu wani bawa da Allah zai ɗora masa kula da wasu shugabancin wasu ya mutu yauma ya mutu sai ya mutu ya kasance a ranar da ya mutu wa huwa gashun lira'iyatihi yana mai yaudarar wa'anda yake shugabanci illa harrama Allahu alaihi aljanna face Allah ya haramta masa aljanna muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya dada ita ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam allahumma man waliya min amri ummati shay'an ya Allah duk wanda ya jibinci al'amarin al'ummata wani abu duk wanda ya jibinci wani al'amarin al'ummata ma'ana duk wanda ya shugabanci wani al'amarin al'ummata fa shakka alaihim sai ya tsananta a kansu fashquq alai ya Allah shi ma ka tsananta masa akhrajahu muslimun muslim ya hutar da wannan hadisin la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan addu'ar ta kai makura domin Aisha a wata riwaya take cewa su da yawa tana jin manzo Allah yana wannan addu'ar ya Allah duk wanda ya shugabanci al'umma ta ya tsananta musu ya Allah shi ma ka tsananta mishi in bai tsananta mishi a duniya ba zai tsananta mishi a ina a lahira alhali ma tun a duniya suke ganin suke ganin suke ganin kasan suke ganin rabansu tun a duniya kamin ashe a lahira wannan shine kenan wannan yana nuna muna daga cikin mummunan ɗabi'u shine yaudarar waɗanda kake shugabanta idan kuma aka ce shugabanta kada ka yi tsammanin shugabannin ƙasa hau kawai a in dai har ƙarƙashinka akwai wanda kai ne shugabansu to kai ma wannan hadisin yana iya hawa a me yana iya hawa a kanka an gane da kyau ko yana iya hawa a kanka uba a cikin gidansa an gane da kyau ko mata a cikin 'ya'yanta mai gida a wajen aiki da yaransa mai anguwa limami a masallaci an gane da kyau ko kai ta karanta musu ali imran ko kuma suratul baqara an gane da kyau ko su ma ka tsananta musu wannan hadisin yana iya hawanka da abin da ya kama da haka akwai malamai laraba suke cewa masu hikima suke cewa arrifku a mai da suna asasu siyasa ma'ana shi yin sauki shi ne kai shi ne asali na siyasa ma'ana in kana so siyasa ka ta kasance mai kyau to ka kasance mai tausayi mai sauƙaƙawa kada ka kasance mai mi mai tsanani domin manzo Allah ya ce duk wanda ya tsananta ma al'ummata kishiyar tsanantawa shine mi sauƙaƙawa shi ake ce ma arrifku shine suke cewa arrifku asasu siyasa a wani kaulin suke cewa ra'su siyasa da kaga dan siyasa mutane na son sa to mai menene mai tausayi ne me yasa yan Niger suke son Baba Tanja dan tausayin sa an gane da kyau ko me yasa wasu suke kyamar shugabansu don komi an tsaranta musu komi an ƙara mishi kuɗi ɗan taimakon da ake na kaza an shaye to sai kasance suna kyamarsa ba wanda suke kyama in ba shi ba kenan ka sa muna wannan a cikin masawi al-akhlaq shine me yake da suna a ghashur ra'iyya yaudarar wanda ake wanda kake shugabanta ko kuma ka sa meke da suna meke suna ashaqu ala ra'iyya tsananta ma meke da suna wanda kake shugabanta mali yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza qatala ahadukum idan dayan ku zai yi hada falyajtani bil wajha to ya nisanci huska muttafaqun alaihi wa anhu anna rajulan qala ya rasulullah daggarisa wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah ausini kai mini wasiya kala ya ce la taghdab kada kai hushi faraddada miraran sai ya maimaita so da yawa imin wasiya imin wasiya kala la taghdab ya ce kada ka yi hushi akhrajahul bukhari bukhari ya hutar da wannan hadisin wannan hadisin wani mutum ya zo ya ce manzo Allah kai mini wasiya sai manzo Allah ya nura mutum ne mai saurin hushi sai ce kada ka yi hushi a wani ƙauli mutumin ya ce fanazartu hina ma kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma kala fawajattul ghadaba yajma'u sharru kullah yace lokacin da manzo Allah ya mini wannan wasiyar da na tsaya ne tunani sai na gane da cewa shi hushi ya hada gaba ɗayan sharri an gane da kyau ko wannan shine kenan wani mai hikima yake cewa walam ara fil a'da'i hina ikhtabartuhum adu li aqli al mar'i a'da min al ghadabi yace da na tsaya nayi tunani wa menene hi zamantowa makiyin hankalin dan adam sai ce sai na sai na gane da cewa hushi shine mafi girman maki daga cikin makiyan hankali mai hankali in yayi hushi ya zai siffanta hankalin me yake yi tahiya yake yi an gane ku shi yasa a wancan hadisin da muka gani a wancan babin la yaqdiyanna hakamun bayna ithnayn wa huwa ghadban ko kada mutun ya hukunci tsakanin mutun biyu yana a cikin mi yana a cikin hushi domin in mutun na a cikin hushi to komi zakuwa komi zakuwa mishi yake yana iya yi wannan shine kenan hushi to sai dai sodiya ina gaya muku wai ba hushi bane aka ce kakkai a'a la taghdab ay la taf'al ma ya'muruka bihi ghadabuk kada kai abun da hushinka yake umurtarka domin hushi ɗabi'a ce ta ɗan adam in aka mashi abun da bai so sai mi sai ransa ya ɓace to abun da ake so shine kada ka yi abun da hushi yake mi yake umurtarka ka yi hushi sai ce kwaɗa mishi mari sai ka jaye hannunka shi yasa manzo Allah ce ka zamna in kai hushi ko dan in kana tsaye ka san hada yayi sauki sai aka ce ka zamna karshe aka ce ma ka bar gida an gane ko wannan shine kenan kenan kada ka yi hushi ma'ana kada ka yi abin da hushi yake mi hushi yake umurtarka wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin na gaba ka yi hushi hada ya kama za a yi to in ma za ka yi hadan hadisi yace kada ka mi kada ka bigi huska ka nisanci huska alhali kuma yanzu babu abun da mutum yake nema in ana hada kamar ya samu mi kamar ya samu huska in kaga yayi haka to ba ciki bane yake so ya buga fuska ce yake so ya buga an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan an hana bugun huska ko ladabtarwa kake yi an hana ka bigi huska balle ma hada ko ladabtarwa kake an hana ka bigi huska mala yace wa an khawlat al ansariya an karbo daga khawla al ansariya ina tsammani lokaci yayi anan zamu dakata ka sa muna a cikin dictionary alghadabu hushi yana daga cikin mummunan ɗabi'u na gaba shine darbul wajhi bugun huska yana daga cikin mummunan ɗabi'u da ƙarshen kwa masu girma ina so a yau in muku tallar wani kasuwanci kasuwanci mai riba me kasuwancin shine akwai wani gari ko wasu ƙauyuka da kiristoci suka yi ta'addanci ba wai kisa suka yi ba a ta'addancin da ya yi kisa shine menene sun jayo hankalin da yawa daga cikin ƙauyawan sun shiga a cikin kiristanci babban abin da suke kuma shine suna yi musu wani abu da suke so na biyan bukatarsu kuma mafi yawancin masu wa'azin suna zakowa ne daga makwabta domin za su zo musu da hausa har ma aya za su rika jawo musu da larabci har ma ƙur'annai suke rarraba musu ƙur'annai ma'ana bibil ina nufin bibil har bibil suke raba musu na larabci ka san shi ko jahili da ya ga larabci sai ce al'amarin menene al'amarin musulunci na al'amarin Allah ne ta wannan hanyar suka jawo hankalin da yawa suka kahurta suka yi da suka bar addinin musulunci to yanzu mun ɗau ɗamarar insha Allahu za mu zai ziyarar wannan ƙauyen wanda yake son ƙauyen daga cikin ƙauyukan akwai garin isu da sauran ƙauyuka to a 'yan kwanakin nan muna shirin balaguro zuwa garin isu domin da'awa domin mu sabke nauyin da allah ya ɗora muna na da'awa allah ya yabe mu dalilin da'awa ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar dalilin wannan ne allah ya sa allah ya yabe mu da haka da'awa ita ce abin da ya sa allah ya yabe mu da haka mun shirya balaguro da sauran malamai a ƙarƙashin majalisus shura li ulama'in niger za mu je ziyara in Allah ya so nan da kwana goma kasuwancin shine muna so idan za mu je mu biya musu da irin abin da su ma suke biya musu da shi a shekara biyu da suka wuce mun taba zuwa ni ban ba amma sauran 'yan uwa sauran malamai sun tahi a ƙarƙashin wannan lajinakin an biya musu da shinkafa da hijabbai da wasu abubuwa har aka samu wata ONG ta gina musu masallaci aka samu malumai aka ɗau suna koya musu addini to har yanzu abun matsalar da an yi kwana biyu kuma sai wa'ancan mutanen su ma su komo su yi ta'addancin su wasu su yi ridda wanda ba su shiga ba kuma su yi mi su shiga kenan dole sai ya kasance in sun shiga mu ma sai mu mi mu ma sai mu shi kenan kasuwancin da nake nuna muku shine muna fatan duk wanda yake son shiga a wannan kasuwancin mai riba da neman taimako wanda za a hahada a je da shi a wannan ƙauyen nan a taimaka musu a taɓo su daga wannan al'amarin abin da ake neman taimakonsa shine abinci da hijabbai matsalan shine in mun tattara abinci ɗaukansa zuwa can yana da wahala to shi yasa an yi buƙatan kuɗi domin in an je a maraɗi ko da ƙwaro a nan ake sayan abinci in shinkafa ce in menene a sai a loda a cikin babban mota sai a je da su kenan dai wanda baya da abin taimakawa ya isar da wannan saƙon zuwa ga wanda za su iya taimakawa wannan bidiyo ce za mu yi ku tuttura ga masu hannu da shuni ko baka sa ba in kai dalilin wani yasa insha Allahu za ka samu kamasho a ciki muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya bayar da ikon taimakawa ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum Allah ya ce kuna so in nuna muku kasuwanci wanda zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi kamar ka ce eh sai Allah ya ce bayan ka shiga musulunci shine kai kokarin jihadi babban jihadi ko shine da'awa kiran mutane zuwa ga addini jihadin kuma ta hanyoyi guda biyu imma ka sa dukiyarka ko ka sa ƙarhinka ko ka sanya duka gaba ɗayansu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin haka inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna kenan kofa a buɗe take duk lokacin da aka tashi za a iya tuntube ni ko kuma a tuntubi Sheikh Suleiman hafizahullah ta'ala da sauran masu masallaci insha Allah na'am akwai bangar sako ba alhamdulillah alhamdulillah a takbir ga wani kuma shi ma da zai shiga a musulunci wannan shekara za mu ce mun shigo da kafar dama ko? shekarar su ce mun shigo ta da kawar dama domin ba shekarar mu bace na'am a gabato da shi kenan sai a ba shi kalima hausa yake shi ko shi ma faransai ne yake yi masha Allah Assalamu alaikum. من ناتي بالي لا شهادة أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أشهد أن لا إله لا إله أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا محمدا محمدا رسول الله رسول الله وأشهد أن عيسى وأشهد أشهد تخشى وأشهد
وأشهد أن عيسى أن عيسى رسول عبده عبد الله رسول الله عبد عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله C'est à lui que j'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah et que Muhammad est son messager. Et Jésus aussi est le messager d'Al- d'Allah, l'homme-fils d'Allah, comme disent les chrétiens. Désormais, tu es musulman. Donc, euh, tu t'appelais comment Je m'appelle
ton, nom- ton, ton nom. Mhm. Hein? Non, non, euh, ton nom auparavant.
Et auparavant, c'est Yacinthe.
Hein?
Yacinthe.
Yacinthe. Yacinthe. Maintenant, tu préfères quel nom parmi les noms musulmans
Ara choisi de. On va choisir.
Hein?
Vous me préférez laquelle to ya ce in zaɓa mishi suna wani suna zan zaɓa mishi ahmad tv ahmad Allemand.
ahmad Allemand.
ha? ahmad ce mono tv ahmad Téléphone Malik.
malik ah, mon nom alhamdulillah a takbir Donc, désormais sunan shi malik suna na kenan ana iya cewa abdul malik ana iya cewa malik sunan malik bin anas an gane da kyau ko Donc, a sa mishi malik ya yi simple ko abdul malik ko malik ko malik abdul malik sai miye ko on dit Abdul Malik ou bien Malik Malik.
Malik. Et tu es Malik et Kesso. Donc, désormais, tu es Malik. Félicitations, Malik. Bienvenue. Salam alaikum.